أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا قوم شابكوي رانا تشابكوي قوت رمضان شكرا تادو ليد دري هدو دا أربعين دبير منا قبطة دا كراتو أن مسلسين عثمان بن عفان أنا قدن كاي أبرنن كانوا jiya mun tsaya aya ta goma a cikin wannan sura mai albarka surat yunus alaihi salam mala ya karanto aya ta goma sha ɗaya fadin allah ta'ala walau yu'ajjilu allahu lin-nasi sharra istajalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yana bayani game da wato lullufin sa ga bayi yadda allah yake tausasa wa bayi wajen mu'amala gare su cewa bayi sukan yi addu'a sukan yi addu'a a wacce take addu'a ta alkhairi ko ta sharri to Allah ta'ala baya amsa addu'arsu da suke yi ta sharri ga kawunansu ma'ana baya gaggauta amsa musu wannan addu'a kamar yadda yake gaggauta amsa musu addu'a ta alkhairi ibn kathir Allah masa rahama yace yukhbiru Allah ta'ala an hilmihi wa lutfihi bi ibadihi wannan aya Allah ta'ala yana bayani na tausasawa da yake bayi wajen mu'amalanta su cewa annahu la yastajibu lahum idza da'u ala anfusihim Allah baya gaggauta amsa addu'a su in suka yi addu'a mummuna ga kawunansu aw amwalihim ko suka yi addu'a mummuna ga dukiyarsu aw auladihim ko suka yi addu'a mummuna ga 'ya'yansu fi hali dhadarihim wa ghadabihim a lokacin da suke fusace in wani abu ya faru mutum ya fusata sai addu'a mara kyau ga kansa وأنه تعالى يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك كما ألا ياسني cewa duk da cewa sun yi wannan addu'a amma ba fata suke mummuna abin ya kasance gare su ko ga dukiyarsu ko ga yayansu ba yanayi ne na dan adam in ya fusata sai yi magana haka kawai to Allah cikin rahamarsa da ludufinsa baya amsa irin wannan addu'a mummuna baya gaggauta amsa ta falihada la yastajibu lahu baya amsa musu irin wannan addu'a lutfan wa rahmatan saboda lutfi da rahama ta Allah tabaaraka wa ta'ala ga bayinsa kama yastajibu lahum idza da'u li anfusihim aw li amwalihim aw wa auladihim bil khairi wal barakati wan nama amma idan addu'a ce kyakkyawa suka yi sai Allah ya amsa musu addu'a take sai Allah ya amsa musu addu'a take shine Allah yace ta'ala walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ash-sharra da Allah ina gaggauta ma'ana amsa addu'a ta sharri law istajaba lahum kullama da'awhu bihi bidalik duk abin da suka roka na sharri Allah ya amsa musu take istijalahum bil khair irin yadda yake gaggauta amsa musu addu'a ta alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum da an yanke musu hukunci na ajalin su ma'ana da an gaggauta wato kusanto da ajalin su gare su la qudiya ilaihim ajaluhum da an lahakama alaihi hulul ajalihim qabla awani da an yanke musu hukunci na ajalin su tun ma kafin lokacin yayi tun ma kafin lokacin yayi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zuwa cikin hadisin Jabir bin Abdullah Allah kara masa yadda yake cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa la tad'u ala anfusikum ya ku mutane kada ku rika yin mummunan addu'a ga kawunan wala tadu auladikum ala auladikum kada ku yi mummuna addu'a ga 'ya'yanku wala tadu ala amwalikum kada ku yi mummuna addu'a ga dukiyarku la tuwafiqu min Allah sa'ata in fa kuka yi addu'a kuka dace da wata sa'a lokacin da Allah yake amsa addu'a fiha a cikinta to fa yastajibu lakum zai fa amsa muku kuma abin da kuka faɗa din nan ya kasance irin ɗabi'a ta ɗan adam abu ya faru ya ce Allah ya yi masa kaza ma Allah ya mai da shi kaza Allah ya sa ya yi asarar kaza Allah mutane suna irin wannan ko ƴaƴan su kai musu abin da ba daidai ba su musu mummunar addu'a Allah ya yi muku kaza ko kuma abin hawan su misali kamar doki ko rakumi ko jaki yayi tutsu yayi gaddama ce Allah wadai da wannan Allah yi ma kaza kuma amma ba wai so suke abin ya lalace ba a fusata suke kuma amma suna iya dacewa da amsa din Allah ya amsa sai abin ya kasance kuma sai kaga ya zamo wabali da musiba gare su saboda haka manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam wasu malamai na tafsiri suke cewa wannan aya tana magana ne game da abin da mutanen Makka suka aikata lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai zuwa ga musulunci sai suka ki imani suka yi mata annuci suka yi tawaye suka yi izgili suka yi taurin kai an gargade su cewa in ba ku bi abin da manzo Allah ya zo da shi ba sallallahu alaihi wasallama to masifa tana iya sauka akan ku Allah yana iya halakar da ku kaza na iya faruwa sai suka yi izgili suka ce wa qalu allahumma in kana hadha wa laka min indika to shikenan sai suka ce to ma ya Allah gashi muna yi maka ma magiya in dai annabi Muhammad daga wajen ka kai ka aiko shi fa amtir alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan duwatsu daga sama mu gani dan mu tabbata awai tana bi azabin alim ko kuma da aka ce azaba ta ne kan mu ta zo mu gani mu dan dane ta musu kaga ka duba dai wannan abin da suka roƙa kuma koda suna kokonto ma'ana koda suna bare kun suna da yakin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya yazo da amma ka duba abin da suka roƙa in aka yi ruwan duwatsun to kuma wa zai saura har ya bada labari ba ko azaba mai radin da suke su ai shikenan sun halaka su amma ta'annuti ne ma'ana izgili ne da wuce gona da yi sai Allah ya gargade su yace da yana amsa irin wannan addu'a lokacin da suka yi da take sai Allah ya musu ruwan ruwa da shikenan kuma ba labarin su da an gama da su to amma Allah cikin rahamarsa bai gaggauta saukan musu da azaba din ba sai ya jinkirta ya ce wa makana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa makana Allah li yu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya sani daga baya akwai wanda za su yi imani jewa daga cikin su da an halakar da su ina mutum daga baya su yi nadama ta gyara za ta yi sun makara to amma rahama ce ta Allah sai ijin kirta musu bai saukar da azaba saboda haka manzo Allah ya hana yin mummunar addu'a mutum yi magana wato yi faɗi magana wacce shi ina ganin tunda ya fusata ko kuma yana cikin wani yanayi da kawai duk abin da ya ga dama sai ya faɗa zai iya faɗa kuma Allah ya amsa shikenan kuma ya zamo yayi nadama kan abin da yi saboda haka Allah tabaraka wataala yace da yana law yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da Allah yana gaggautawa mutane amsa addu'a su ta sharri ga kansu isti'jalahum bil khair irin yadda yake amsa gaggauta amsa addu'a su alkhairi la qudhi ilaihim ajaluhum ay la hakama alaihim hulul ajalihim qabla awani da an yanke musu hukunci an halakar da su kafin lokacin halakar su kafin lokacin mutuwar su فنذر الذين لا يرجون لقاءنا الله تعالى yace فنذر الذين لا يرجون لقاءنا sai dai muna barin wadannan da muna jinkirtawa wadanda suke la yarjuna liqa'ana ba ta fata su gamu da mu ba ta jin tsoron gamuwa da mu muna kyale su musu jinkiri fi tughyani su ci gaba da tafiya a cikin tughyan din su shine tamarrud tawayen da suke da kuma taurin kansu a cikin batar su ta tafiya ya muhuna suna tafiya cikin dimuwa da kuma wato rashin gane gaskiya saboda haka Allah ce zai kyale waɗannan da suke wannan izgi su ci gaba da abin da suke amma zuwa wani lokaci ne kankani za su ci gaba da tafiya suna nuna cewa to in gaske ne mu gani in haka ne ta farin to amma Allah yana jinkirta musu har sai lokacin da Allah kamunsa lokacin kamunsa eh to ba za su ainihin wato gujewa kamu na ubangiji ba subhanahu wataala sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani game da cewa wannan ma abin da suke faɗa ba gaske bane ba gaske bane kan makaryata ne cikin abin da suke cewa a sauka musu da azaba din saboda me saboda ɗabi'a irin ta ɗan adam Allah ya ce wa idan masal insanu dhurru وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Allah tabaraka wataala yana bayanin ɗabi'a ta ɗan adam cewa yana da raki yana da gaj- gajan hakuri wa idza masal insanu dhurru al insanu dhurru idan wat- wata cuta ta shafi ɗan adam ta shafi mutum aka jarrabe shi da wata cuta aka jarrabe shi da wata masifa ma'ana ko talauci ko ciwo ko wani abin da yake na tsanani a rayuwarsa da ana da jambe za a ga yana gaggawa wajen roƙon Allah yayiwar wannan masifa din li jambihi yana kishin gida akan hakarkarinsa au qa'idan ko ina zaune akan mazauninsa au qa'iman ko ina tsaye yana ta addu'a yana ta roƙon Allah yayiwa na wannan masifa din saboda mai dan adam dama haka yake yana da wato gajan hakuri in aka jarabe shi to zai shagala da roƙon Allah yayiwa na wannan masifa din amma an gaya mana hikima ta jarabawa shine dan dan adam ya tuna da ubangijinsa dan ya koma ya gyara shine hikimar jarabawa shine hikimar jarabawa amma kuma mafi yawan mutane aka jarrabe su a madadin su gyara so suke a yayi musibar so suke kuncin ita bai cutar ta kau amma gyara wanda aka ci su gyara kuma ba za su gyara ba shi yasa Allah ya ce falamma kashafna anhu durra da muka yayi masa wannan cutar da ta shafe shi lokacin da yake ta bagiya yake ta roƙo a yayi masa falamma kasabna an durrahu da muka yayi masa wannan masifar cutar ta shafe shi marra ka allam yad'una ila durrin masa kawai sai kaga ya shude marra wa maza ya tafi kai ka ce ka allam yad'una bai taba yin addu'a ya roki Allah ba ila durrin masa ga wata cuta da ta shafe shi kamar ba shi bane jiya yake nuna raki yake nuna kasawa yake nuna kankan da kai da wane ne dan me saboda a yaye masa wannan masifa amma ana yayewa shikenan sai ya koma ruwa kamar yadda ake cewa kamar ba shi bane ya koma shikenan ya ci gaba da siyasa ya manta kuma in aka sake taba shi kuma ya sake kaskantar da kai yana cewa yana yana yana nuna gajiyawarsa wato dan adam yana saurin mantuwa ne yana saurin mantuwa ne shine ibn kathir yace wa hadhihi al-aya bayanu wannan aya cikin ta akwai bayani annal insana qalilus sabri yana da karancin hakuri mutum inda nuzulil bala yayin da bala'i ya shafe shi shi yasa an kana so ka ji labari a wajen mutane to ɗayan kake ji banda ɗayan shine ka yau ba aishi muke ba ka yau wallahi damuna bana ba ta yi kyau ba amma za ka je na cewa yau an shirye kaza ko an girbe kaza shi ɗaya bangaren ba a jin labarin sai ɗaya yana da raki in abu ya same shi ko ina labari zai kai cuta kaɗan ta same sai wata shida bai ciwon kai ba amma ranar da iwaye gari da tofar da sai ya bada wallahi an tashi ba daɗi an tashi kaza wallahi duniya kaza jiya lokacin da yake jirgin miliyoyi a rana ɗaya baka taɓa jin labari ya zo duniya yana cewa ba yau ko ciniki kasuwa ta kyau ba a faɗa yau ba komai ya kyau a'a sai akasi kalilu sabri inda zulul bala yana da karancin hakuri idan aka shafe shi da bala'i ya dangana ki da mita dalilu shukri inda wajdanin ni'ma amma aka shafe shi da ni'ima to wannan kan godiyarsa ba za a ganta ba ba za a ga godiya ba fa idza masahu ad-durru aqbala ala tadarru'u du'a in cuta ta shafe shi to yanzu za a ganshi yana ta addu'a yana ta kankan da kai muttaji'an aw qa'idan aw qa'iman adiyyana inda ya samu kansa a kishin gide ko a zaune ko a kwance addu'a ba gaggautawa ya Allah mu bayinka ne ya Allah masu rauni yayi ta abin nan taliban min Allah ta'ala yana ta roƙon Allah izalat tilka almihna Allah ya yi masa wannan masifa wa tabdili bil minha Allah ya masa ya masa da arziki da yalwa fa idza kashafa Allah ta'ala anhu bil afiya in Allah ya yi masa ibashi lafiya ya bashi ni'ima a arada an shukri sai ya kauda kai ya ki godiya walam yatadhakkar zalika dur ya manta da abin da ya faru jiya kamar bai roki Allah ba kamar ba shine ya nuna wa Allah cewa shi fa bawa ne kasashe ba yau tunda ya samu abin nan tsayawa kan kafafunsa sai imanta da jaraba da aka yi masa ya ci gaba da abin da yake yi na ƙetare iyakokin Allah to shi yasa ake so mutum irin yadda zai yi addu'a ya koma ga Allah a cikin musiba haka ake so ya tana da Allah a cikin me yalwa a cikin ni'ima a cikin kwanciyar hankali shi yasa manzo Allah ya ce ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka rika tana Allah cikin ni'ima cikin yalwa cikin kwanciyar hankali kar ka manta da Allah amma fa in kana so ya tana da kai in musiba ta zo domin in sai kana da kusanci da Allah a lokacin ni'ima to kuma insha Allah in musiba ta zo Allah ya gani take zai yayi maka manzo Allah ya ce man sarrahu an yustajaba lahu min al-karb wanda yake so a yayi masa masifa yayin a yayi masa damuwa wa shada'i inda al-karb wa shada'i yayin masifa da gunci falyusir du'an darraha yawaita roƙon Allah a lokacin yalwa kar ya manta da Allah a cikin wannan aya Allah tabaraka wata'ala yana bayyana dabi'a ta dan adam yana bayyana dabi'a ta me ta dan adam wa idza massa al-insanu dur wa idza massa al-insana ad-dur da'ana li janbi wannan dabi'a generally ta dan adam haka take innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a to a can ma sai aka ce me illa al-musalli kaga kenan akwai su bayin Allah da Allah ya togace su daga cikin waɗannan su kan ba sa mantawa da Allah a kowane hali suka samu kansu shine bin Allah cikin surat hud walin adaknahu na'ma'a ba'da dharra'a masathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur sai sai illa alladhina sabaru wa amilus salihat dan adam wala in adaknahu na'ma idan muka dandana masa ni'ima muka saka masa ni'ima ba da zarra bayan da yana cikin wahala masaf da ta shafe shi lai kulanna a madadin yace Allah nagode a madadin yace Allah kai ka yaye mana sai yace dhahaba sayiatu anni sai a to ai yanzu kuma al'amari ya canja wahala ta tafi masiba ta tafi yanzu ni'ima ce ai kaga ai dabarar da muka yi littafi ai da ma mun yi kaza an ce ai kaza ai da muka yi kaza yanzu ai kaga za mu sai ya tsaya ai abin da muka yi ne yanzu aka cutar ta ya manta Allah ne yayi innahu la farihun fakur sai ita murna yana albahari sai ai to ai ka san ai lissafin mu ai ka san economic analysis muka yi dama an gaya muku ai shi ai in an yi kaza kaza zai kaza ma kaza zuwaji ya manta cewa Allah ne yake saukar da musifa kuma shi yake yayewa aka roke shi a yanzu sai ita tunanin dabarunsa innahu la farihun fakhur yana albahari yana jin dadi sai ce illal ladina sabaru wa amilu salihan amma banda bayi waɗanda suka yi hakuri suka bi Allah suka yi aiki nagari ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir irin waɗannan suna da gafara daga Allah da lada mai girma ma'ana suna tunawa da Allah a kowane yanayi cewa in aka yaye musu musiba sai Allah mun gode daga Allah ne daga Allah ne haka manzo Allah ya siffanta mummuni na kware yace ajaban li amri almu'min akwai al'ajabi ga al'amarin mummuni din mai imani baya mantawa da Allah sai yace la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khayran lahu babu wani hukuncin da Allah zai yi masa yanke masa wani hukunci la yaqdi Allahu lahu qada'an duk abin da Allah ya yanke masa na hukunci illa kana khayran lahu shi dai mai imani alheri ne a gare shi hukunci da ba iri ne ko mai dadi ko mara daɗi to shi mummuni a koyaushe kowane alheri ne gare shi ya ce yana sabar baba idan wata masifa ta shafe shi wa sabara sai ya haƙuri wa kana khairar lahu sai kaga ya zama masa alheri wa yana sabar sarra in wani abin murna da jin daɗi ya same shi nima wa shakar sai ga ya godiya wa kana khairar lahu sai ya zama masa alheri shi a koyaushe baya manta da wa da Allah amma wannan mai imani kenan wanda baya mantawa da Allah koyaushe amma mai karancin imani idan yana cikin ni'ima kace Allah sai ce kana takura mutane amma yana samun masiba kuma sai ya koma Allah din ah da ka san da shi jiya kace kar ai ma wa'azi kace kai a kyale ka yanzu har ka tuna Allah shi yasa zaka yi mamaki kaga mutanen da ba su yarda da Allah ba amma idan masiba sai kaji suna ta kokarin cewa a nemi malami sai addu'a aje ayi abin nan aje umara ya musu addu'a aje kaza kaza kaza ashe sun san addu'a tana da ranar amma kuma da za a zo in suna cikin ni'ima sun san abin da suke so a ce musu Allah sai ce a su kada aya to masu imani ba haka suke a kowane lokaci ba sa mantawa da Allah kazalika Allah ta'ala ce kamar haka ne zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun aka kawata wa al musrifin masu ketare iyakokin Allah ma kanu ya'malun irin abin da suka ce suna aikatawa mana abin da suke aikatawa dinnan an kawata musu ne saboda irin wato raunin imaninsu ko kuma rashin imanin baki daya rashin imanin baki daya yace wal ayatu siqat ihtijaja al mushrikin ayan nan an kawo ta ne domin kafa hujja ga mushrikai bima jubilu alayhi ka ghairihi kamar yadda su ma kamar wasu din suka dabi'antu da cewa min al-iltija'i ilayhi ta'ala inda shada'i in masiba ta same su su ma din sai su koma ga Allah ne su fa mushrikai fa masu shirka wata suka riki wani Allah amma in masiba ta zo sai su tana su kyale abin shirka su koma ga Allah to kamar ayan nan tana musu tana bambasa ce tana ga musu ya dan me kuke haka cewa kuna mantawa da Allah lokacin ni'ima kuma lokacin wahala sai ku ce za ku koma gare shi kuna kankan da kai kuna addu'a a kishin gide a zaune a tsaye a tafe kuna tattuna Allah Allah Allah Allah kuna kiran da iyaye mu amma ana canja muku cikin zuwa ni'ima sai ku yi me sai ku koma cikin abin halin da kuke cikin yin shirka ga Allah wannan bai dace ba wannan bai dace ba sai Allah ta'ala ya sake jan hankalin waɗannan masu aikata irin wannan halaye cewa su sani cewa abin da suke aikatawa Allah yana ganin su yana sanar da su mana ya kyale su ne imhalan jinkiri yake musu talala amma akwai lokacin da Allah ta'ala zai kama su domin ai ya kama waɗanda suka gabace su da suka irin abin da suka aikata shine banin Allah wala kad ahlaka wala qad ahlakna al-quruna min qablihim lamma ظلموا وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون Allah ta'ala ce wala kad ahlakna haqiqa tabbas wallahi mun halakar da alquruna al'ummomi da suka gabace min qablikum kafin ku ana ga waɗancan masu aikata wannan shirka da sabawa Allah lokacin da suke cikin ni'ima in an shafe su da ni'ima sai su manta da Allah in suka koma cikin bala'i da wahala sai su tuna Allah sai Allah ta'ala ya ce wala kad ahlakna quruna min qabl hakika tabbas mun halakar da al'ummomi wato karni karni kafin ku lamma zalamu yayin da suka aikata zalunci irin wanda kuke aikatawa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzanin sun zo musu da ayoyi bayyanannu ay bil mu'jizati al wadihat da mu'jiza ayoyi bayyanannu addalla ala sidqi wanda ke nuna gaskiyar manzannin cewa su daga Allah suka taho da wannan sako amma waɗanda ake gargada tasu wa ma kanu yu'minu suka ki imani ma'ana ba su gaskata manzannin ba suka ci gaba da shirka da sabon Allah wa ma kanu yu'minu ba su kasance ba sun yi imani kadalika kamar haka ne najzil qawmal mujrimina muke sakayya ga mutane masu laifi mujrimai irin abin da muka yi ga waɗancan haka muke ga duk wanda yake saba mana kamar ana gargada su ke wannan aya tana jan hankalin mutanen makka ne kuma dai ta kunshi wa'azi ga dukkan wani dan adam har zuwa tashin alkiyama cewa Allah ta'ala yana kyale mutane ne imhalan domin jinkirtawa gare su amma mutane su san cewa kafin kai kai abin da zaka yi kana ganin ba wanda ya isa da kai kana abin da kake so kuma har ma kana da wani in gaske ne to mu gani mana in gaske ne azabar ta zo in gaske ne kaza da kaza ana ƙaryata ayoyin Allah Allah ya ce to a gaya musu hakika waɗanda suka gabace su an halakar da su da suka aikata irin abin da suka aikata lamma zalamu da suka yi zalunci wajen aikata shirka wajen ƙaryata manzanni wajen saba wa Allah da suka ƙaryata Allah ta'ala sai ya halakar da su alhali ayoyi sun zo gare su bayyanannu daga Allah amma ba su yi imani ba ba su imani da abin da Allah ya aiko ba saboda haka duk wanda yake aikata irin wannan to shi ma haka Allah zai yi da shi shi ma haka Allah zai yi da shi ma'ana Allah zai kama shi ta inda bai sani ba ta inda baya zato ta inda baya zato kuma kamun Allah kar ya dauka sai an masa abin da aka yi mutane na bulut aka yi musu ruwan wuta daga sama aka kifar da su ko kuma abin da aka mutane annabi hud ko annabi salih a aiko iska ko a aiko abin nan tsawa a'a ubangiji zai kama su sai da ya ga dama to kamar haka ne Allah ta'ala yake sakayya ga masu aikata laifi karyata manzannin Allah da kuma yin tawaye ga dokokin Allah thumma ja'alnakum khala'ifa haka ne ko ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan Allah ta'ala ce thumma ja'alnakum khala'ifa sannan bayan mun halakar da wadancan ku muka mai da ku khala'if muka ba ku maiwa ma'ana a bayan kasa su sun tafi ko kuma ko ka tashi ko ka ci gaba da rayuwa a bayan wannan kasa a bayan wannan kasa mun yi haka ne domin me domin mu ga ko kuma me za ku yi za ku yi irin abin da suka aikata ko kuma a'a za ku yi imani da Allah sun maja Allah kuma kalafi fil ardi min ba'dihi bayan mun tafiyar da su muka sanya ku ka zama su ne ku ne masu maiwa a bayan ƙasa linanzura kaifa ta'malu mun muku haka ne domin mu ga ko kuma ya za ku aikata za ku yi da'a ga Allah ko kuma za ku saba in kun yi da'a ga Allah irin yadda Allah yake ni'imta masu biya gare shi zai muku ni'ima ku zauna lafiya in kuma kuka saba wa Allah irin yadda waɗancan suka yi to kuma abin da ya shafe su shi zai shafe ku ma'ana sai ya saukar da azaba ya tafiyar da ku sannan ya kawo wasu wanda ba ko ba ya maye ainihin bayan ƙasa da su shine zuwa cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Abu Sa'id yake cewa inna dunya hulwatun khadira ita wannan duniya tana da kawa tana da wato ƙayatarwa in aka yi mata ado aka yi mata wato aka aka yi mata aka yi gine-gine aka yi mata ado za ta cika ido ta ƙayatar ya ce wa inna Allah mustakhlifukum fiha kuma Allah ta'ala zai ba ku maiwa a bayan ƙasa mana ya sanya ku ne kuke mallake da ƙasar kuke jagorancin ta fa nazirun ma za ta'malu zai yi haka ne dan ya ga ko kuma ya za ku aikata a bayan ta in Allah ya ba ku ma'ana maiwa a bayan ƙasa za ku yi masa da'a za ku yi masa biyayya ko kuma za ku saba ku yi shirka ku yi sabo irin yadda waɗancan suka yi to Allah ya kawo ku ne don ya ga yaya za ku yi fa nazirun kaifa ta'mala ta'malu ya ga me za ku aikata to kaga kenan kamar gargadi ne ba iya ga waɗancan mutanen na farko ba a'a ga duk waɗanda suka samu kansu a yanayi na ni'ima in suna sabawa Allah to Allah ya alƙawari zai tafiyar da su zai kawo waɗanda za su mai gurbin su kuma kowanne in su ma in suka zo din za a duba a ga me za su yi ma'ana za a zama cikin jaraba daga ubangiji za su yi da'a ko kuma za su saba wa Allah in suka saba wa Allah abin da ya samu wadancan shi zai same su wannan sunna ce ta ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yake ba mu labari na wasu daga cikin waɗannan mutane masu wato saba wa ubangiji masu taurin kai in aka aiko musu da manzo ana karanta da su ayoyin Allah suna ainihin ƙayyata manzannin wa idza tutla alai wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghayri hadha aw baddil qul ma yaqulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allah ta'ala na ba mu labarin dai waɗannan mutanen masu ta'annuci mana masu taurin kai mutanen da Allah ya yi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su da alkur'ani yana karantar da su yana musu wazi yana jan hankalinsu amma sai suka yi tawaye Allah ya ce wai za tutula alaihim ayatuna bayyinatin in ana karanta musu ayoyin bayyanannu wato wanda yake ayoyi ne na alkur'ani wanda suke a fili suna jan hankalin su ne musu wa'azi zuwa ga kadaita Allah da bauta da yi masa da'a ana karanta musu ay wadihat ad-dalala ala al-matlub ayoyin da suke a fili suke saboda larabawa ne su suna gane abin da ake karantawa suna fahimta in ana karanta musu alkur'ani amma kuma a madadin su imani su miƙa wuya qalan ladina la yarjuna liqa'ana waɗannan da ba su jin tsoron gamuwa da mu mana ba sa ba su yadda cewa za a tashi kiyama ayi hisabi ba sai su rika cewa iti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil mu wannan qur'ani da kace an baka da kake karantawa mu ban gamsu da shi ba ka zo mana da wani na daban ita bi qur'ani ghairi hada ka zo mana da wani alqur'ani amma ba wannan da kake karantawa aw badilhu ko kuma ka caccanja shi ai baddil ma fihi mimma nakra ko kuma ka tsatsame duk abin da bamu gamsu sai ka aje shi shi ka cire a cikin qur'anin naka aw badilhu ke ma'ana duk abin da muka ji bai mana dadi ba a cikin sai mu ce to a shirya wannan wanda in dadi kuma a bashi kaga akwai abin nan ta'annuti a wajen su yi tafi qur'ani ghairi hada aw badil ma'ana suna ganin qur'ani akwai abubuwan da basu gamsu da shi ba a ciki to saboda haka a ciccire waɗannan wanda suka gamsu sai a bari ko kuma a kawo ne daban wanda ba wannan ba wanda ba wannan ba sai Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su kul ka ga musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma yakunu li baya kasancewa baya dacewa gare ni an ubaddilahu min tilka'i nafsi in caccanja shi daga kaina ai ba ni nake kirkirowa ba Allah ne yake min wahayi saboda haka baya dacewa in canja in cire abin da ba ku so ce to tunda ba ku san wannan a cire daga alqur'ani innahu laysa min sha'ani ma'ana ba al'amarin ba hannuna yake ba ba iko na bane ba iko na bane ba hannuna al'amarin yake ba ina tabi illa ma yuha ilayya ni ba komai nake ba face bin abin da aka bin wahayi zuwa gare shi abin da Allah yake in faɗa shi nake faɗa muku wannan Qur'ani nake karanta muku Allah ne yake saukar mun shi kuma nake gaya muku yadda Allah yake in sanar da ku ni kawai isarwa ce gare ni nake isar muku amma Allah ne yake yin wahayi inni akhafu in asitu rabbi kuma ku sani cewa ni ma ba da nake karanta da kun alqur'ani ina jin tsoro ina saitu rabbi in na saba ubangiji na na cire wani abu a ciki ko na canza shi azaba yawmin azim ina jin tsoron azaba ta wata rana mai girma ita ce rana alkiyama ina jin tsoron wannan rana saboda haka abinda aka ce in gaya muku shi nake gaya muku ba na canza komai daga ciki kuma ma sai Allah ya ce kuma ka gaya musu kullau sha Allah kullau sha Allah ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bi faqad لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون الله تعالى يتوى النبي صلى الله عليه وسلم قل كغيا مسو لو شاء الله دا الله ياسو ما تلوت عليكم دا الله يا قداما دا بان كرنتا مكو القرآن با دا بان كرنتا مكو شي با ma'ana da Allah bai saukar da shi gare ni kuma ya umarce ni in karanta muku ba lausha Allah da Allah ya ga dama da bai ce da bai yi wahayin gare ni ba kuma da bai ce in karanta da ku shi ba ma talautu alaikum da ban karanta muku shi ba wala adrakum bihi kuma da Allah ta'ala ma adrakum da bai sanar da ku bihi da shi wannan alqur'ani ai bi hadal qur'ani da bai sanar da ku shi ba ma'ana bai aiko da na karanta muku shi ba faqad labistu fikum umran min qabli ai ku sani na rayu rayuwa na wani tsawon lokaci kafin in isar muku da alkur'ani din kafin saukarsa ai na rayu a cikin tsawon lokaci domin ai ba a saukar annabi da alkur'ani ba sallallahu alaihi wasallam sai ne shekara nawa 40 to mutumin da ya tashi tun an haife shi a makka ya shekara 40 cif a cikin su sun san shi sun san rayuwarsa sun san fice da shigarsa sun san duk al'amarinsa bai faɗi wannan magana ba sai bayan shekara 40 ai sun san in ya faɗi magana sun san ba ba ba ba ba ƙarya yake ba sun san ɗabi'arsa sun san mutumin da ya kai shekara arba'in ya kai cika ta rayuwa tun daga ranar farko har zuwa shekara ba taɓa tuhumarsa da wani abu na ƙarya ba sai yanzu da ya zo da alƙur'ani ya ce daga Allah ya ce a ba su yadda ba ai shekara arba'in ya isa ma'aunin cewa eh in ya zo gaskiya yake fara ya shekara arba'in kuma kun san halinsa kun san ɗabi'unsa mutum ne mai gaskiya mai amana har ma kuna kiransa al'amin kowa ya gamsu da ainihin gaskiyarsa da amanarsa kuma sai yanzu da ya ga muku alkurani yace daga Allah ne ku ce ba ku yarda ba faqad labistu fikum umran min qablihi ai na rayu a cikin ku tsawon lokaci shekara 40 kafin in karanta muku alkurani afala taqilun dan me ba za ku hankalta ba ma'ana ku gane cewa alkur'anin nan daga Allah yake ba kuma ma alkur'ani ai akwai shaida ma aya ce daga ayoyin Allah ma'ana mu'jiza ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kamar yadda muka faɗa larabawa ma'abota fasaha ne da iya magana to da annabi ya zo musu da alkur'ani da shi ya kirkiro ai da za su iya kwatanta abin da ya yi sun iya magana sun iya waƙe sun iya zube na na bayani amma ba su iya yin abin da alkur'ani ya zo da shi ba su iya faɗa banda cewa kuma alkur'ani ya dauke da labarin rika na al'ummomin baya da sun taɓa jin labarin rika bayan da alkur'ani ya dauke da ayoyin da al'amuran da dan adam bai taɓa sanin irinsu ba sai da alkur'ani ya sauka akwai hujjoji da dalilai a cikin alkur'ani da zai tabbatar da cewa daga Allah yake duk wannan ba za su hankalta su gani ba mutanen makka sai kuma Allah ta'ala ya ce ku sani fa duk wanda ma ya ce ko ya kago wani abu ya jingina wa Allah to babu wanda bi girman zalunci irinsa saboda me saboda Allah bai yarda a kago abu a jingina masa wanda ya haka ya zama ban azali shine faɗin Allah faman azlamu فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون Allah ta'ala ce faman azlamu ai babu wanda yafi girman zalunci ai la ahad azlam ba wanda yafi zalunci mafi girma mimman iftara ala Allah kadiban fiye da wanda ya kaji ƙarya ya jingina wa Allah su ba sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne ya aiko shi ba ba haka suka ce ba to su kuma da suka ce Allah yana da kishiyoyi ba su kuma ya ga musu wannan shi Allah ne ya aiko shi saboda ga hujja ga dalili ko kuma da kuka kagi ƙarya kuka jingina wa Allah na bautar gumaka na jingina wa Allah kishiyoyi ai ko ka bi girman zalunci ai la ahad azlam mimman iftara ala Allah kadiban fa za'ama anna lillahi sharikan wa walada ba wanda ya fi girman laifi fiye da wanda ya kagi ƙarya jingina wa Allah yace Allah yana da kishiya yace Allah yana da da ko mata ko makamancin haka ya kaji ƙarya jingina wa Allah wato malai yake cewa wal ma'ana abinda ayat take nufi anni lam aftar Allah kadiba wannan qur'ani da nake karanta muku daga Allah ne ban kaji ƙarya na jingina Allah ba cewa bai mun wahayi ban ce yayi mun a'a wahayi ne daga Allah wannan alqur'ani daga Allah yake amma ku wa antum qad iftaraytum ala Allah kadiba kun kaji ƙarya kun jingina wa Allah shine mai fa za'amtum anna lahu sharika kuka jingina wa Allah kishi kuka ce su ma daidai suke da Allah ababan bauta ne kaga kenan ko ne kuka kaji ƙarya kuka jingina wa Allah ba ni ba aw kadzaba bi ayati sannan kuma ku ne kuka ƙaryata ayoyin Allah Allah ya saukar da ayoyi gashi nan alqur'ani ayoyin alqur'ani suna sauka ku ƙaryata banda ayoyi kauniya da Allah ya ce ku duba ku ga halittun ubangiji a sama da ƙasa wanda su ma ayoyi ne da ke nuna muku cewa akwai Allah cewa Allah da yake da wannan kudura da iko shi ya saukar da wannan alkur'ani duk waɗannan ayoyin ba ku yi imani da shi ba to ai ku ne waɗanda ko kasance masu jingina ƙarya zuwa ga Allah innahu la yuflihul mujrimuna hakika masu laifi ba sa rabauta masu ƙaga ƙarya su jingina wa Allah ba sa samun rabo a wajen Allah ba sa tsira daga azabar Allah ai la yanjuna min mahdurin wala yasfaruna bi matlub ba sa tsira daga azabar Allah sannan ba sa samun bukatar su da suke nema ta alkhairi domin me duk mai laifi Allah ne yake bayarwa to duk wanda yake kaga kare yake jingina wa Allah ko ba zai samu abin da yake so ba ba zai tsira ba a gobe kiyama abin da yake fata na samun ceto da tsira ba zai samu ba inji Allah tabaraka wa ta'ala to ga ƙaryar da suka jingina wa Allah din shine fadin Allah wa ya'buduna wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum
karanta a baya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala qul law sha'a Allahu ma talawtu alaykum wala adrakum bihi faqad labithtu fi fiikum umran min qablihi afala ta'qilun Allah ta'ala yana jan hankalin mutanen Makka game da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an haife shi kuma ya tashi a cikin Makka suna iya gane halayensa da dabi'unsa shine malamai suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyanawa a cikin wannan aya cewa dukan wanda ya zo da ƙarya ya ce shi ɗan sako ne daga Allah Allah baya kyalewa sai ya tona masa asiri ana iya gane shi duk wanda yi wannan kariyar Allah baya kyale ta Allah baya kyale ta to shine Allah yake gaya mutanen Makka cewa duk wanda izo ya ce daga an sako dan sako ne daga Allah in ba gaskiya ya faɗa ba ba yadda zai boya gare ku ku ma'ana ku kasa ganewa ku kasa ganewa shine lokacin da wannan makareci musailima yace shi ma annabi ne al-kazzab yace shi ma annabi ne shine abdullahi dan amr dan az yake gaya masa yace amma yace kana bani mamaki yace yanzu kai musailima zaka ce har kai annabi ne yace duk wanda ya ga fuskar ka ya ga fuskar makareci an san ƙarya kake ba yadda za a ce ba a gane ba saboda me na farko yana kokarin wai shi ma ya samu wa kansa madogara ga annabi ya zo da alkurani shi ma bari kagona shi kaga ba zai iya ba alkurani daga Allah ne ya kawo wasu maganganu marasa kan gado shi ne kita inni a'lamu innaka ta'lam annaka kadhib kai ka san na sani kai karbin makareci abin da kake faɗa ƙarya ne saboda me me ƙarya baya kuya wanda yake ƙarya ba zai kuya ga mutane ba duk wanda yi ƙarya ba wai iya ta annabta ba ko da ta wani abin ne na nuna jingina kai zuwa ga Allah kamar mutum ya ce shi mai tsoron Allah ne ya rika nuna wa mutane to sai ga sai Allah ya nuna mutane cewa ba haka bane ba ai wa ba ai wa Allah ƙarya a jingina kai zuwa ga Allah da manufar wani abu face sai Allah ya tona asirin wannan gwanda ma abin duniya ka je ka yi ta abin da amma in je ka jingina wa kanka zuwa ga Allah kai ƙarya to Allah ba zai kyale ba sai an nuna wa mutane wane ne kai Abdullahi dan Salam ba yahude ne daga cikin malaman Yahudawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira sai yake bada labari shi Abdullahi dan Salam yace lamma kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina dama suna jin labari tun a Makka cewa ga wani yazo yana cewa shi manzo ne daga Allah su kuma Yahudawa asalin abin da yasa suka tare a Madina suka yi unguwanni da garuruwa akwai kabilun yahudawa a madina kewayen madina banu quraida banu kainuka banu nadir ga su kuma a khaybar ga kuma nasara a wannan garin a ina najran duk nasara da yahudu sun kewaye ai saboda sun karanta cewa annabin da Allah zai aiko nan area zai tare saboda mai alamomin duk gashi nan a rubuce sun ma gane garin shi yasa suka yi hijira suna tarewa to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ya zo suna ta dako su jira su ga ya yake sun ki su bar nan inda suke domin ai nan aka ce zai dawo sun karanta sai ko ga annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Salam yake cewa lokacin da manzo Allah ya zo Madina in jafalan nas mutane sai suka ta gayya suna ta tudada su ga ina annabin yake ya yake da labari ake ji to gashi ya zo Madina sai yake fa kuntu fi man in jafal ina cikin mutanen da suka fito a lokacin da manzo Allah ya shigo gari ni ma in ga ya yake shi kuma malami ne ya karanta at-taura yace falamma ra'aytuhu kowa ina zuwa ina cewa ina annabin yake da aka nuna aka ce gashi ne yace da na ganshi araftu anna wajhahu laysa biwajhi rajulin kadhab ina ganin fuskar sa na gane kai wannan ba ba zai karya ba ba karya ba fuskar mu kareci ba ce ai ana bambancewa Allah yana shaida yace ina ganin fuskar sa na gane wallahi ba karya yake ba yace fa kana awwala ma sami'tu yaqul farkon abin da naji yana faɗa da ya shigo Madina shine ya ayyuhan nas afshu salam ya ku mutane ku yawaita daidaita sallama wa at'imu at'am ku ciyar da abinci wasilul arham ku sada zumunci wa sallu bil layli ku rika sallah cikin dare wan nasu niyam mutane suna bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci farkon abin da naji yana faɗa ke inji Abdullahi dan Salam saboda haka ya ce ina ganin fuskarsa na gane wallahi wannan ba fuskar mai karya ba ce makareci ba haka yake ba domin shi makareci ai baya ɓuya haka Allah ya hukunta duk wanda zai karya wani abu ya jingina kansa ga Allah kana gani za ka gane shi in yace shi na Allah ne amma na Allah Allah ne yake musu shaida ba sai sun ce mu ba duk wanda yace ni to Allah ko zai nuna shi gaske ne ko ba gaske ba wallahi sai an gane wallahi sai an gane shi yasa ba a yi wa Allah ƙarya kana cewa kai na Allah ne to fa ka sa kanka akan garari domin Allah sai ya bayyana gaske ne ko ba gaske ba shi yasa ka kyale in ma kai na Allah din ne Allah ne zai zai nuna ka ba kai ba ka nada kanka ka ce ai kai ne to kana cewa kai ne to ka janyo wa kanka aiki Allah kuma sai ya tona asirin kowa zai gane cewa na Allah ne ko ba na Allah ba sai dai a kyale ka kawai amma ana kallon ka an san za a gane za a yi domin Allah baya ja da wannan saboda ka Abdullahi dan Salama ce ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo Madina na gane fuskar sa ina kallon shi wannan ba fuskar mai ƙarya bace ba irin wannan ba sa yin ƙarya saboda haka Allah ta'ala ya bayyana irin yadda mutanen Makka suka kaga wa Allah ƙarya shine me shine suka riki ababan bauta suka ce su ma kishiyoyi daga Allah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum Allah ya ce sai riki abin bauta koma bayan Allah wato su wadannan mushrikai abin da yake la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ba zai cutar da su komai ba kuma ba zai amfana da su ba baya daga cikin sha'anin abin da suke bautawa itar musu da amfani ko cuta dama ita bauta in zaka bauta wani ai kana fata ne ka samu me ka samu amfani guda biyu shine ribar da zaka samu ta abin da zai amfane ka duniya da lahira da kuma tsari gaban barin abin da zai cutar da kai duniya da lahira to su waɗannan gumakan ba sa iya amfana da su la a duniya sannan kuma ba ta iya tsare musu cuta la a duniya bare kuma an je lahira a duniya ma ba su yi ba domin ai nan za a gwada a gani ko mai imani da ya rike Allah guda daya Allah na gaskiya shine in ya fada cikin masifa sai yayi mai sai koma ga Allah din yana kuma Allah din iyaye masa amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshif as-su'a wa yaj'alukum qul a ilahum ma Allah in ba Allah ba yake yin wannan babu to su waɗanda suka riki wannan Allah yana musu ba yi musu komai balma abin takaici sukan yi gumaka har da dabino har da dabino sukan tura su mai da shi kamar gunki dabino ba saboda su suna dabino mai yawa sai su tura su mai da shi gunki wai suna bauta ba amma idan tafiya ta same su da wannan turin dabinon na gunki sai yiwa ta kawa su sukan sai da sai su babbare shi su ciye ayyuka ayyuka ke kaga wannan ya nuna akwai wauta a sha'aninsu sai su canye dabinon saboda bai sun sa ai abu ce ne to abin da kuke roƙo ki a wannan shi bai iya kawo ka amfani ba sai dai ko to kaga ya nuna kenan su ma sun gamsu sai bai amfana da su shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam ya musu yaye challenge din su wato ya kalubalance su lokacin da suka yi goma kan sai yimi fajalahum dulazan illa sai ce la'allahum ilayhi ai dan su dawo ne su yi tunani kuma hakan ne ya faru da suka zo suka goma ka duk asare sai guda ɗaya babba ga ga rati ga tare rati da shi suka yi man fa ala hada bayar innahu amma ya zalunce wanda ya wala wala ya kakkarya wala guba suka ce samina fatan yadhkuru yuqalu ibrahim fa'tu bi ala alim la'allahum yashhadun wannan da muke ji ina ambatan su dinnan wata kila shi yayi ibrahim kun kawo shi ku tambaye shi aka tabbaci cewa annabi ibrahim aka zo to ga abin da ya faru sai ce to me kuma abin ta da hankali ai ba ku ga babban nasu gagatari a wuyansa ba ku tambaye shi wata irin shi ya ta'addata shi ya wallahi farajau ila anfusihim wa qalu innakum antum kuma sai suka dawo suna nadawa to ai gaskiya ce in har abin da ga babban nan da ashe sun san ba sa iya amfana da shi kanshi babban da za a tare ba abin da zai yi to amma saboda ya zama musu aya sai ya kyale shi da gatarin ga kananan da azumi yace fasalu kabirun muhada ko tambaye babban gashi da gashi a wuyansa ni na ruwa na shi yayi wannan laifin suka ce aito ba zai iya komai ba shi kuma kuke kuke baya baya iya komai kuke ko kan iya shi abin bauta ai kun ba kanku amsa kenan to kun yi asara uffil lakum wa lima ta'buduna sai ce afala ba ku da hankali wallahi ku ce ba zai iya haka kun san ba zai iya amfani ba zai kuma kuke ko kan iya shi abin to me amfanin bautar to haka mutanen maka Allah yana kafa musu shida ne da abin da ya kamata a ce amma wani na hankali suna gane duk wanda zai yi bauta to yana fata ya samu amfani a duniya ya samu tsari na abin da yake dora a duniya sannan kuma ya yarda akwai wata duniyar bayan wannan shine lahira to in an je can ma kamar yadda ya amfana nan ya amfana a can ko kamar yadda ya samu tsari a nan ga abin da yake tsoro can ma ya samu tsari domin duniyar abi ce kaga su ma sun yarda akwai wata bayan wannan to sai rike abin bauta kuma bayan Allah abin da la yadurruhum wa la yanfa'u bai iya cutar da su bare ya amfana da su waya koluna kuma abin da suke faɗa shine haula'i shufa'una inda Allah waɗannan ne za su yi mana ceto a wajen Allah in mun je gobe kiyama abin da zai amfana da kai ba anan bai tsare ma cuta ba anan kuma kai kana so an je can ya amfana da kai ya yi ma ceto sai Allah ta'ala ya ce kul a gaya musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu yanzu ku ne za ku ba wa Allah labarin abin da bai sani ba fi samawati wala fil ardi a cikin sammai ko ƙasa ma'ana kuna cewa kenan Allah bai san waɗannan masu ceto bane yace kada ku rike su abin bauta yanzu ba gaya muku ake cewa ba su da amfani shine sakon Allah gare ku kuma yanzu kuke gaya mana cewa wai za su cece ku a wajen Allah din Allah ne bai aiko a gaya muku cewa waɗannan ba su da amfani ku kyale su kuma amma yanzu kuke ba da wani labari to wa ya gaya muku labarin Allah ne ya aiko muku cewa za su yi ceto ko Allah bai san da haka ba yace kar ku rike su a babban bauta sai yace subhanallahi wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yashirkun to Allah tsarki ya tabbata gare shi gabarin kishiyoyi kuma ya daukaka game da barin abin da kuke jinginawa gare shi Allah ta'ala ba yi da kishiyoyi irin waɗannan shi ɗaya yake ba yi da ba yi da abokin tarayya a cikin bautarsa ya daukaka ya tsarkaka kuma ya daukaka gabarin abin da kuke jingina masa na cewa kishiyoyi ne gare shi har kuna da awar cewa gobe kiyama ma su za ku rike domin su cece ku a wajen Allah din babu wannan maganar Allah ya kore wannan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo yake bamu labari game da asalin faruwar shirka din a cikin mutane cewa asali mutane suna kan tauhidi wannan shirka daga baya aka kirkiro ta rikon wani Allah a matsayin kishiya ga Allah daga baya aka samu wannan amma Allah ya halitta bayan sai ni hunafa tsarkaka ku gabarin shirka daga baya wasu daga cikin azzalumai cikin mutane suka kagi shirka suke jingina wa Allah kishiyoyi to shine fa Allah ta'ala wa ma kana nas wa ma kana nas illa ummatan wahidatan fahtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma kana nasu illa ummatan wahida mutane ba su kasance ba face al'umma ce guda daya face al'umma ce guda daya ibn kathir yake cewa zumma akhbara ta'ala anna hada shirk hadithu fi nas wannan aya Allah yana bayani a cikin cewa shirka abu ne fararre a cikin mutane ba shine asali ba asali tauhidi khalaqtu ibadi hunafa haka Allah yace na halitta bayina suna kan tauhidi fashtalatuhum shayatin shaydanu ne suka kauda su gabanin tauhidi wama kana nasu illa ummatan wahida yace kairun ba da Allah mai kun shirka faruwa ta yi da babu ita da Allah kada yake bautawa tunda Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam Allah kada yake bauta ba a shirka wa annan nasu kulluhum kanu ala dinin wahid wa huwa al-islam duk mutane kan addini guda ɗaya suke shine musulunci ibnu abbas yake cewa kana baina adam wa nuh 10 qurun tsakanin annabi adam alaihi salam da annabi nuh akwai karni goma karni goma ana kan tauhidi kullum alal islam karni goma nan duk mutane suna kan bautar Allah guda daya suna kan musulunci thumma waqa al-ikhtilaf bainan nas sannan sai aka samu sabani tsakanin mutane wa ubidatul asnam wal andad wal awthan aka bautawa gumaka fa ba'athallahu ar-rusul sai Allah ya koma zannin sa bi ayatihi da ayoyinsa wa bayyinatihi wa hujjajihi albaligha wa rahinihi damigha sai Allah ya aiko annabawa ko manzanni da hujjoji cewa mutane su daina shirka su koma kan tauhidi domin shine asali shine bana Allah ta'ala wa kana nasu illa ummatan wahida ai mutane ba su kasance ba baki ɗaya face al'umma ce guda ɗaya muwahidatu lillahi ta'ala suna bauta Allah shi kadai mu'mina bihi muttafiq ala fitratil islam wat tauhid suna kan ittifaqi akan tauhidi da musulunci duk Allah kadai yake bauta min gari an yaktalifu bainahum ba sabani karni goma ana bauta Allah shi kai sannan fahtalafu sai sabani ya auku a cikin su yaktalafu ma'ana sai suka saba dangane da tauhidi ma'ana wasu suka kunno shirka a cikin al'umma manzo Allah ya ce kullu mauludin yuladu al fitra duk abin abin haihuwa har yanzu da muke magana ana yi wasa ne akan me fitra akan tauhidi shine asali shine fadin Allah khalaqtu ibadi huna ba a cikin hadisi kursi na halitta bayina tana kan tauhidi sai sai fa abawu yahudani sai dai iyaye da suka zamo sababi na haihuwar da ku in yahudawa ne su mai da shi ba yahude awi nasrani in nasara ne su mai da shi ba nasari awi majusa ne in majusi ne su mai da shi ba majusi to bayan an yi sabani sai Allah ya aiko annabawa domin su maido da mutane kan tauhidi walaula kalimatun ba dan wata kalma ba ta gaskiya sabakat wacce ta gabata daga Allah shine hukuncin da Allah ya hukunta min rabbika daga ubangijinka na cewa sai an tashi kiyama zai mutane hukunci la qudiya bainahum ay la ajjala lahum aljaza fi dunya ba dan Allah ya hukunta ba cewa ba za a yi wa mutane hukunci a duniya ba sai an je kiyama ai da waɗannan mutane tuna an gama da su domin sun bar tafarkin da Allah yake so to amma Allah ya hukunta cewa sai an tada bayi duk an tada su a gaban shi ranar alkiyama sannan sai a ce aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun ya kuma sirka wannan Allah kowa ya je ya rike abin da yake bautawa mutane kuma sai a bazama a ranar alkiyama duk an ture waje ɗaya an haɗu sai a yi shaida a yi ko a ce to kowa ya je wajen wanda yake bautawa ya nema abin da zai nema sannan kowa sai ya fara wanki duk sai a bazama a dare kowa yana lalube sannan duk wanda aka bauta kuma bayan Allah duk wanda za a ce ce a ba ruwa ni ban san ku ba ni na ce to anan kuma za a ga ta bakin bawashi ido ya rena domin kowa zai tsoro tsoro masu bauta Allah su kadai ne za su za su nufi inda Allah yake shi mu ga ubangijin mu amma raguwa kowa zai tsoro tsoro domin wajen wa zaka a ranar babu saboda haka ba dan Allah ya hukunta cewa ba za a yi hukunci ga masu aikata laifi na shirka a duniya ba to da tun a duniya da Allah ya gaggauta kama su da wannan hukuma fi wa fi yaktalifun cikin abin da suke sabawa wana cikin abin da suke jingina wa Allah ne kishi ya suka bar abin da yake na asali na tauhidi to Allah ya hukunta cewa ba za a kama su da wannan ba sai an tashi alkiyama za a tsaye da mutane kuma kowa a tambaye shi hujjarsa akan abin da yake aikata to lokaci yayi zamu dakata nan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi aya ta 20 wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbih abin da muka karanta dai Allah ya ba mu lada abin da muke tuba shi Allah ya mana afwa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya fi mana kurakuranmu muna roƙon Allah ta'ala muna tausire sunayen sa mafi kyawu da tsohon sama da wuta Allah ya aminta da mu a ƙasar mu ba mu zaman lafiya hali na kunci da muke shi muna roƙon Allah Allah ya yi mana yalwata mu cikin arzikin da ya bamu Allah ya karɓi ayyukan mai jikan magabatan mu akwai wani ɗalibi na wannan makaranta da ya rasu jiya na gan shi an sa a social na gane shi kwarai da gaske bawan Allah matashi ne matashi ne bai wuce yadda matashin nan yake haka yake matashi ne na san shi kwarai da gaske na san shi wallahi da na gani na to amma ajabi haka yake ai kuma duk muna faɗa dama wata rana kanmu ne zaɓa haka ake kowa ɗaya bayan ɗaya dan kana matashi kana ganin a'a kar ka kalli wancan yayi furfura sai lokacin sa yayi in naka yi yanzu zaka tafi kuma kullum abin da muke nanatawa ke shine amfanin dama wa'azi aiki suna maka to wataƙila Allah ya ma tawfiki ce ka dawo ka gyara kafin lokaci ya kure yanzu fa kar ka dauka shi a ai mutu kuna a in ajali zo kowa zai iya tafiya Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ta'ala ya ji kansa akwai dan uwa Suleiman da yake mana harka ta lantarki a wannan masallaci Suleiman mahaifiyarsa ta zo shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata shekarun jiya ta rasu Allah ya sa ta huta dukkan mamatan musulmi Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ya kyautata mu karshen ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala sai ya samu kuma su aljanna ce mu ma ya samu kuma mu kowa ga Allah aljanna ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin